الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke cikin wannan littafi na umdatul ahkami min kalami khairil anam wanda fadilatu sheikh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani bin abdul wahid bin ali المقدسي الجمائلي الحنبلي يربط رحمه الله تعالى littafin hadisai waɗanda suke bayani dangane da abin da ya shafi fikihu bi ma'ana an tsara hadisan ne a bisa tsarin littafan fikihu don haka idan ya kawo mana babi ko ya kawo kitab to zai ambaci hadisan da suke bayanin hukunce-hukunce ne na yadda za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata matsala ba. Idan ba manta ba mun shiga ɓangaren da yake bayani dangane da saye da sayarwa, kitabul buyowa, wato ɓangare na cinikayya saye da sayarwa, kuma a darasinmu wanda ya gabata, mun karanta hadisi na 285 wanda yake magana dangane da sautu ko asala ko asala shine mutum ya je ya samu manya-manyan diloli ya sayi kaya a wajensu ya ɗauki kuɗin ya ba su amma kayan kuma sai wani lokaci za a kawo a bisa yarjejeniyar da suka yi na adadi da sifa da ainihin lokaci wanda kuma riga an saba da haka a cikin al'umma wannan mu'amala ba sabuwar mu'amala ba ce ke sa musulunci daga kafa za ka je ka yi yarjejeniya da dila ka sayi kaya a wajensa ba ga kayan ba baya da kayan a lokacin amma saboda shi dila ne ya saba bai cika saba alkawari ba kuma abinda aka sayan an sani yana zuwa koyaushe ga tsarinsa ba a cika samun kuskure ba to musulunci ya ba da dama a biya kudi in aka biya kudi a jira kaya idan lokaci ya yi kaya ya zo shi kenan magana ta kare an yi haka wa mutane ne domin a sassauta musu kuma ba mamaki shi dila an dauki kudi an baki zai je ya shiga wata harkan kasuwancin idan ya shiga harkan zai iya samun riba kai ya karbi kudinka ya ci riba da yawa kai kuma ba karbi kaya ba balle ka samu riba amma duk da haka musulunci ya ce ya halatta ina fata an gani shi yasa akwai sassauci da yawa a ɓangarori daban-daban na harkokin kasuwanci in aka ce za a zurfafa za a tsananta to hana abin za a yi gaba daya amma musulunci sai ya sassauta wannan kenan a yau darasinmu na hamsin da takwas za mu tashi daga hadisi na ɗari biyu da tamanin da shida a sabon babi wanda zai mana bayani dangane da ashoroto fil bai'e sharuɗa ko sharaɗi a cikin cinike mutum zai iya sayar da wani abu ya ce ban da abu kaza mutum zai iya sayar da wani abu ya ce zuwa lokaci kaza ina fata an gane sai dai daman ka'ida a nan almuslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman musulmi suna kan sharuɗansu sai dai sharaɗin da ya halatta haramu ko ya haramta halal sharaɗin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan kan ba za saurara ba. Amma ga ki zai kawo mana waɗansu misalai yadda abin zai fito fili. Hadisi na farko na ɗari biyu da tamanin da shida, an aisha radiyallahu anha, قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت فذهب فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق وفعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النار فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أهق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق دون حديث يازو من ده بياني ديوا يازو ده labarai da yawa akwai hadiri ko akwai hadiri sosai eh ai mun riga mun fara karatu ba yadda zai ya tsaya sai dai hakura haka mm wannan hadisi na nana Aisha ce radiyallahu anha ɗaya daga cikin matayen wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wanda ake mata kirari da siddiqa bintu siddiq eh duk cikin matan annabi babu wanda ya aure ta budurwa sai ita duk sauran zaurawa ne tun daga kan nana Khadija radiyallahu anha yasa yake ganin a wajen daraja tana da daraja kusan ta fi sauran matan in ban da Khadija saboda ba su zauna da Khadija ba ko ganinta ma ba ta yi ba eh ba ta ganta ba wato lokacin tana yarinya ba mamaki ma tana shiga gidan tana fita tunda akwai abokantaka eh amma kuma ba ta lura da wannan ba tunda tana yarinya kuma ita ce wanda Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu yawa domin ya farantar da ita. Sarkashin hadisu laif a kanta ko a dalilinta an saukar da ayoyi da yawa. Sannan maza Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da aka tambaye ki a cikin mutane wa ya fi kauna a cikin matansa wa ya fi kauna ya ce Aisha, wannan babu laifi. saboda haka yin kana liman kana da mata guda biyu aka tambaye ka wa kafi kauna ya ima eh ya faɗa ma lamba har ki zaki ba eh Allah ya taimake mu aka ce a cikin mazaje ya ce abuha babanta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da abubuwa da yawa musamman dab da zai bar duniya wanda yake gwada Abubakar bin Abi Quhafa shi ya fi cancanta ya jibinci al'amuran al'umman nan a bayan rasuwarsa saboda haka nana Aisha a cikin duk matan Annabi babu wanda ya kai ta yawan hadisai wannan kan yanke bincike abin da ya tabbatar kenan سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مدى أبو هريرة سعد جابر أنس صديقا وابن عباس كذا ابن عمر saboda haka ita ce mace tilo a cikinsu tana da hadisai da yawa ta ce ja'at bariratu wata baiwa wata mata da ake kiranta barira ta zo eh bariratu haka sunanta yake ita barira tana da iyayen gidanta baiwa ce amma tana yawan shigo gidan annabi wajen nana aisha kwatsam sai ta zo ta ce to mutanenta sun yarjejeniya da ita akwai kuɗin da za ta biya su ukiya tara a cikin shekaru tara wannan shi ake kira mukataba kamar yadda Allah ya ce faqatibuhum in alimtum fihim khayra ku yi musu mukataba a cikin shekara tara kowace shekara za ta bada wukiya guda daya wukiya guda daya kuma yana daidai da dirhami 40 a wancan lokaci yasa in kai lissafi 40 sau tara zai baka wajen 300 ne ko 100 nawa ne da wani abu na dirhami in ta bayar shi kenan ita zo ta faɗa mana na Aisha radiyallahu anha sai na na Aisha ta ce ato idan dai sun faɗi haka ni zan biya miki kudin amma kuma zaki dawo karkashi na 100 bisa ɗari ki je ki faɗa musu shine da ta koma sai ta faɗa musu sai suka ce a eh sai suka ce ba su yarda ba in dai an ba su wannan kudin sun yanta ta to su ne wato iyayen gidanta akwai wani abu da ake magana idan kana da bawa kai yan taki kai ne buban gidansa akwai abin da ake kiransa alwala shine uban gidantaka da hausa kai kamata mu fassara ki domin saboda za a fi fahimta wannan alwala din ba a sai da shi ba a kyautansa ba a canza shi ka'ida ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ya sanya ta a tsakanin al'umma tsakanin iyayen gida da bayinsu sawa'un namiji ne ko mace daga cikin bayin nan idan aka yanta to ubangidan yana da wannan wato ubangidan taka shine alwala walitaka duk abin da ya taso ubangidansa yana nan da wannan mutumin ba zai koma garinsu ba zai zauna a nan misali a inda ubangidansa ya yanta kuma ya tara dukiya mai yawa kuma bai tara dukiya mai yawa ba idan ya mutu babu ‘yan uwansa babu waɗanda za su gaje shi ubangidansa shi zai gaje shi kamar yadda idan ubangidansa shi ma ya mutu babu kowa don ana samu eh ana samu musamman mutanen da da suke shiga duniya da waɗansu wanda nake tausaya muku sun samu wani ra'ayi a cikin almajiranci mutum ya je almajiranci to shi kenan da shi da garinsu da iyayensa ba ruwansa da kowa ba zai taɓa yadda ma ya faɗi sunan garinsu ba haka zai je ya zauna ya yi aure a can ya yi rayuwarsa ta kaf gaba daya wallahi duk wanda ya ɗauki irin wannan tsari in ya je lahira sai an tuhume shi don dangantaka ba abin jefarwa ba ne musamman ma a ce haƙƙi na iyaye wallahi dole ne ka ba su haƙƙinsu ko ba ka dake kuma duk damuwan da yake kanka kowace irin damuwa ce ko za ka mutu iyayenka suna da haƙƙi daidai gwargwado dai amma a ce mutum iyayensa suna da rai a duniya bai san ina suke ba ko ya sani shi ya ga duniya ba su san ina yake ba kawai ya je ya ɓuya da irin waɗansu marasa tunani da suke gudu su bar matansu da 'ya'yansu wai saboda masara ta yi tsada to wa yake ka tara iyalan idan ma masara ta yi tsada iyalan nan sun fi ƙarfinka to ka raba su wa dangi mana ai ana haka me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo ainihin wato Ali bin Abi Talib ya dawo gidan manzon Allah manzo Allah ya dauki Ali bin Abi Talib saboda abu talib iyalai sun masa yawa ba zai iya rike su ba shi yasa sai dangi suka rarraba su ana haka amma ka san kana dangin mu ka tara iyalai ba fa za mu karbi ƴaƴanka ba idan za ka raba sai dai idan ba ka yawan aure aure amma ka gaba zaura anan ka aure ta ka je ka ga mu ka ɗauko wata ka zo yayu ka ɗauko wata eh sannan kuma ka zo ka ce ka kasa rike su bari karama mana eh Allah ya taimake mu to to wannan kenan mun shiga diversion eh to ita wannan baiwar da ta je ta faɗa ma iyayen gidanta ga ki matar annabi na na Aisha za ta biya wannan kudin amma kuma ubangidantaka zai koma hannunta tun gaba daya wato za ta sayi wannan mukataba kenan shi yasa ya kawo mana babin eh babin ciniki zai suka ce ba su yadda ba shine sai ta dawo ta fada manana Aisha lokacin da ta dawo kuma sai ta samu annabi yana waje ki ko bai san me yake gudana ba shine ya tambaye sai Aisha sai masa bayani radiyallahu anha ai kaji kaji kaji kaji yace a ki dauki kudin ki bayar domin wannan din ta samu sauki a kubutar da ita amma ubangidantaka yana halarki domin ke ce kan uwar game gaba daya saboda haka wannan ka'ida ba za a goge ba ko da duk da kasancewa su sun ce shara'i ko an ba su kudin ubangidantaka yana hannunsu ba zai yi ba saboda ya saba maka idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi kaman gida ne ka sayar bayan ka sayar sai ka ce banda dakin waje saboda ƴaƴanka samari suna zama banda dakin waje ko banda rijiya ya za ya yi cinikin gida banda rijiya ya za ya yi cinikin gida banda sai dai wani waje ne a keɓance in haka ne to sai ka zare ka cire a ware shi gaba daya in ka ce ka sai da gidan amma banda tankunan da suke gidan to shi kenan sai ya kwashe tankunan ka amma ka sai da gida banda wayarin ɗin famfo ya zai yi ka sai da gida banda bohol ɗin da aka tone a gidan ya zai yi ai ba zai yi ba ko ka sai da baiwa kamar yadda su suke magana a can ka sai da baiwa amma kuma bai halatta wani ya sadu da ita ba ba zai yi ba yi ko ka sai da mota da ka sayar da motan sai ka ce to duk zagaya wanda za ka yi da motan kan nan ban yadda ka tafi jama'a da ita ba ina ruwanka hikan ba ya riga ya sayi motarsa ba ba jama'a ne ba ina ne gaba da jama'a ne ko dogon jeji ne ya je da motarsa mana ya je da motarsa mana amma bayan ka sai da abu kuma ka sa ka'ida ai ba zai yi ba ko ka sayar da yadi sai ka ce to fa sharadi telawa ne ki zai dinka mun ina ruwanka tunda ya riga ya sayi yadi ya je ya bada dan kame kame mana ya dinka masa ka sani ma ko matarsa ce za ta jijjiga masa ta dinka masa to wannan ita ce ka'ida saboda haka shine nana aika ta dauki wannan kudi ta bayar bayan ta bayar barira ta dawo to da ta dawo kuma to tana da mijinta da ake kiransa muhir kuma mijin yana son ta domin son ya fi son da yake mata ya fi son da take mata ana samun haka kwarai da gaske dama inda yi kana son mace ita ma tana son ka kuma son da kake mata ya fi ƙarfin son da take maka to kai za ka sha wahala kai za ka sha wahala lokacin sallah zai yi a ce to ana jiran liman ita kuma ta ce tana kiransa a gida tana neman sa a gida yanzu yanzu zai tura wani ɗan ɗani eh ya karɓi sallah ko kamar yadda yake kamar yadda yake ita ma idan tana son ka fiye da yadda kake son ta to ita za ta wahala to amma dai abinda ake so a musulunci shine kowane abu a yi adalci a yi adalci tunda so Allah ne yake jefawa cikin bukatan bayi yuyina lin nasi hubbu shahawat minan nisa'i wal banina a zuwa karshe to tunda ita an saye ta ta samu ƙwarya ƙwaryan yanci shi kuma mijinta bawa ne sai ta zo ta ce a tattau a raba auren shi kuma ya zo yana kuka yana binta har annabi ya ce ma abdullahi dan abbas ya ce abin mamaki saboda an yi abin a gabansa ya gani annabi abin ya kwaki mamaki ya ce kai abdullahi ya ce baka ga abin da yake faruwa ba yana gwada masa irin kamar suna tabi yace tsananin son da mugis yake mabarira ya fi son da barira take wa mugis shine sai yace to ka sa baki mana shine annabi ya sa baki yace ki hakuri mana a ci gaba tunda yanzu ita ta samu yanci mijinta bai samu yanci ba zaben ka'ida kenan ai a babin musulunta ma za mu samu babin ridda da musulunta idan mutum ya musulunta yana tare da da mata to ya za a yi wajen zaɓensu musamman idan yana tare da mata da yawa sun wuce hudu tun da ka'ida mutum zai auri mata hudu ne ba zai wuce haka ba fan kai huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a to wa ruba'a din nan aka zaya sai aka ce in kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba fa wahidatan فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا wannan ita ce ka'ida da ne manzo Allah ya ce ke hakuri mana ta ce ba za ta yi hakuri ba amma da farko ta tambayi umarni kake bani ko kuma kana neman alfarma ne saboda idan umarni ne annabi yake bayarwa dole a sai ce a ina neman masa alfarma ne sai ta ce a ta ce amma ni wallahi fala hajata li fihi Allah ba ni bukatar ka wannan ya gwada in kana tare da iyalin ka kai kokari ta kyautata mata duk yadda aka yi araba kuma za ku rubu ba ita ma ta yi kokari ta kyautata maka duk yadda wani ya shigo domin ya raba ku ba zai rabu ba to mutane suna ta tunani manazarta malamai suna ta tunani me ya kawo haka ita ta yanke ta ce annabi ma ya sa baki ta ce a'a ya haƙura kawai da auren kuma kun san a cikin community ana samun haka ana samun haka haka wani ya zo yana ta rusa kuka kamar zai faɗi wai a sa baki matarsa ta abin da nace a ni kan ba na sa baki ba saboda me saboda ban san abin da yake tsakanin su ba wani abin ba za a fala maka ba wani za ka samu yana mummunan musguna mata to tana samun dama shi kenan duk roƙon duniyar nan ba za ta saurari kowa ba wani lokaci za a zo a yi yarjejeniya ai yana min abu kaza ne ko ba zan mai yadda ita ba saboda tana yin abu kaza ne ima wannan ana samun haka za a zo a yi yarjejeniya sai gaba za a iya kiyaye yarjejeniya ba kai ka zamo garanto a tsakani akwai matsala Allah ya kyauta to mahallu shahid namu ba mu fassara hadisin ba na fassara shi ne a abin nan haka saboda hadisin yana da ɗan bayanai da yawa mahallu shahid namu shine nana aisha radiyallahu anha ta biya kuɗin fansan barira ta dawo hannunta saboda haka yanzu ita ce ubar wato uwar gijiyanta alwala yana hannunta kamar yadda Allah ta'ala ya sanya wannan ka'ida don haka duk cinikin da aka yi aka sa ka'idan da ta saba ma ka'idan Allah ba zai yi ba aka sa sharaɗin da musulunci bai yarda da kima ba zai yi ba don haka ana Aisha radiyallahu anha hadisi daga nana Aisha Allah ki tsara yadda da ita qalat tace ja'atni barira barira ta zo wajena fa qala sai tace katabtu ahli nayi mukataba wa ainihin iyayen gidana ala tis'i awaqin a bisa uƙiyya guda tara kacal fi kulle amin uƙiyya a kowace shekara zan ba su uƙiyya shi ne dirhami ɗari abin nan dirhami arba'in fakultu fa'a'ini ne ta ce ya aisha ki taimake ni ki taimaka ki dan bani wani abu tun da kuɗin yana da yawa kuma kun san a wancan lokaci samun kuɗi kashi haka yana da wahala kamar yadda yanzu tattalin arzikin najeriya abin economist na najeriya suna so su ɗauko wannan tsari suna ta wahalar da mutane su kuma ba sa cikin wahala tunda yanzu idan gwamna ne ko shugaban ƙasa ne ko wani babban mutum yana son a kawo masa miliyan ɗari za a kawo miliyan amma kai kana buge-bugen kasuwancin ka kana son miliyan guda za ka je karbo a banki za su ce a sai dubu ɗari biyar sai dai a yi abin da zalunci ne in aka sa doka da manya da ƙanana duka haka ya kamata yi irin wannan tsari zalunci ne Allah ya kyauta na saboda haka ki taimake ni fakultu sai na na aisha ta ce in a haɓa ahluki idan iyayen gidanki sun so ana uddaha lahum in dauki kuɗin in kidaya in ba su daki daki kamar yadda suke so amma wa yakunu wala uqili ko wa yakuna wala uqili sannan walittakan ke dawo hannuna fa'altu zan aikata haka fa zahabat bariratu ila ahliha saboda haka sai barira ta koma wajen iyayen gidanta na farko fa qalat lahum ta faɗa musu wannan magana fa abau alaiha su kuma suka giyarta suka ce ba za su yadda ba eh saboda wannan walitti din ubangidantakan su suna tsammanin akwai moromoron da za su samu shi yasa suka kauda kai gabarin ka'ida gabarin sharadin da musulunci ya giddaya faja'at min indihim saboda haka barira ta dawo daga wajen iyayen gidanta ta zo wajen nana Aisha wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalis ta samu annabi yana zaune a wajen fa qalat tace inni kad aradtu zalika alaihim tace mana na Aisha na bidiro musu da wannan magana fa abau suka ki illa an yakuna lahumul wala sai dai kawai sun ce dole ko an ba da kuɗin walitaka tana hannunsu to maza Allah bai san me aka yi ba saboda annabi bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi fa akhbarat Aisha an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine nana Aisha ta bada labari wa manzon Allah kakaf abinda ya wakana tsakaninta da Barira fa qala sai annabi yace khudhiha yace ki karbe ta yace mata ki karbe ta ki bada kudin wa shtariti lahumul wala amma ki sharɗanta ki ce walitaka yana hannunki ba bar musu ba saboda fa innamal wala'u liman ataka abin sani shari'a ta sanya walittaka yana hannun wanda ya yanta ne saboda haka koda ka zo kayan mukataba zaka iya sayar da kamar mota ce ko gida ne aka sa haya in ka sa mutane suna haya kun ga akwai dan sarkakiya sai ka zo kama su zaka sai da gidan haya ko zaka sai da abin da ake haya to ya za a yi duk masu hayan nan za ka kira su ka ba su kudaden su ka abin nan ba sai ka yi haka duk wanda ya zo sayan gidan sai ka ce to akwai masu haya wani ya shiga lokaci kaza wani ya shiga lokaci kaza ga kudinsa wani ya shiga lokaci kaza zai fita lokaci kaza ga kudinsa saboda haka wani ya yi wata kaza sauran wata kaza don haka lissafa wannan shi mai saya ya san cewa idan ya saya ce zai fitar da su ga kudin da zai babban su ko kuma ya ce a'a ni ba ruwana da waɗanda suke ciki mu yi ciniki kai ka sallame su saboda haka za a iya yin ciniki wanda ya saya ya sallame su wannan duk musulunci bai hana ba matukan babu zalunci a ciki ina fata an gani kun ga abu ne dai mai sarkakiya kuma wanda yake haya ai ba zai so mai gidansa ya sai da gidan ba don ya san yana fuskantar barazana ba mamaki wanda ya saya ba zai yarda da ci gaba da zamansu ba amma dai tun da dai nasa ne kuma a babin ciniki ne musulunci ya halatta wannan saboda haka kai da ka sayi gidan hayan da masu hayan kana iya daukan kudin su ka ba su ka dan ba su waɗansu abubuwa kamar yadda aka saba ake yi a yankin wajen domin saboda an ce ka'ida ta al'ada za ta iya shigowa cikin nan ta yi amfani gaba da haka saura wata uku uku sai ka ba su kudadensu na watanni uku uku sai ka ce ku nemi gida in ka ba su kudinsu na watanni uku uku za ka ba su su zauna na watanni uku haka ne ko sai kuma su nemi gida a cikin watanni uku din nan duk wanda ya ketare wata uku bai samu gida ba ko ya zo ya sake roƙonka ya lallabe ka ko kuma ka sa ya fitar da shi karfi da yaji domin saboda me saboda ka riga ka kyautata masa a can baya eh ina fata an gane to irin wannan kamar karadi din ba matsala bane ba matsala bane yadda dai aka yi ba tare da zalunci ba amma ka zo ka ce to gashi na sayar amma dole akwai masu haya a ciki dole a bar su sai sun gama shekara guda guda a'a kai idan ka yadda ka sayi gidan da wannan sharadi dole to kai ka sayi rigima da abin da ya kamata sai ka ce tun da ka riga kama su zaka sayar ne kai ka san yadda zaka yi da yan haya ni dai ba zan bar su kara guda guda ba to kaga ka riga ka sa ka'ida ke don kar a sa maka ka'idan da za ta zo ta takura ka ko sharadin da zai dame ka na'am yasa annabi yace qudiha wa tarqi lahum alwala fa innama alwala liman ataka domin saboda walitaka yana hannun wanda ya yanta ne fa fa'alat aisha sai nana aisha ta aikata haka kuma kama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam finna sa'annan manzon Allah ya mike a cikin mutane wannan yana nufin ya je masallaci ya hau kan minbari kenan ya mike a cikin mutane zai yi huduba kuma dama idan abu ya faru annabi yakan yi haka amma sai dai idan abu ya faru akan wani mutum annabi yana son ya yi gyara general to ya kan hau kan mimbari ne ya yi magana general baya kira sunan kowa ba zai kira suna ba saboda yadda hakan ya faru ya gwada yana yawan faruwa to bari ya yi magana duka domin a gyara ina fata an gane shi yasa da ya hau kan mimbari fa hamidallah wa asna alai da ya godiya wa Allah ya yabo gare ki sun makala amma ba'du sannan sai ya ce amma ba'du saboda mafiya yawa annabi idan zai yi jawabi to sai ya yabi Allah sai ya yi godiya ga Allah da kalman innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wanda a ƙarshe annabi yakan ce amma ba'du yasa wasu malamai suke ganin wannan ma sunna ce to ko da mu da hausa mukan fada za ka fada da larabci kuma ka ce bayan haka amma bayan haka kamar yadda waɗanda aka koya musu rubutun wasiƙa a da firamare na da sai an koya maka tsarin irin wannan eh tsarin irin wannan eh kwarai da gaske da musulunci ya shigo da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala bayan haka ko bayan dubun gaisuwa da sauransu amma babu dinnan kwarai da gaske a rubuce amma 'yan zamanin yanzu ba su san wannan ba ko ba su cika damuwa da wannan ba waɗansu abubuwa da hausawa suke yi ko da marubuta hausa suke yi a wancan lokaci saboda tasirinsu ko tasirantuwansu da ilimin addini ka karanta iliya ɗan mai ƙarfi ka karanta dare dubu da ɗaya ko magana jari ce ko kuma ainihin kulɓana ɓarna ana cewa ya ɓane ko tauraruwa mai hudiya da sauran makamantansu duk waɗannan marubuta marubuta ne na can can can can wanda in kana karantawa sai kaga addini yayi tasiri a cikin rubuce-rubucensu banda na yanzu mutane sun riga sun koma littafan soyayya mafiya yawa ƙarya ne da kirkira yasa suke kan wahala sai Allah kyauta na fahimidallahi wa asna alai annabi yayi godiya ga Allah kuma ya yaba wa Allah thumma qala amma ba'du sannan sai yace bayan haka fama balu rijalin me ya samu waɗansu mazaje ne yajtarituna shurutan suna karɗanta waɗansu sharuɗa laisar fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah sun saba ma littafin Allah kun ga waɗansu mutane ne daban wanda ba amma sai yayi ya ambace su da me da na kira eh bai yi identifying din su ba domin saboda akwai kunya eh mutum yayi kuskure ko yayi laifi ba za ka yi identifying din sa ba sai dai idan ya kama eh sai dai idan tsageri ne ko kai tsarare ne to wannan kan za a iya jan sunansa haka kamar yadda yake alkunutu idan mutum ya zama fitinanne ne to za a iya kiran sunansa a cikin alkunutu a tsine masa dai malamai sun yi safani cewa idan musulmi ne amma kuma babban mujirimi ne ɗan ta'adda ne amma musulmi ne za a tsine masa tun ba mamaki daga baya zai tuba shi yasa da annabi yayi wata guda yana alqunutu yana Allahumma al'an fulanan ibn fulanin wa fulanan ibn fulanin ko wa ri'ala wa zakwana wa utayya aqatillaha wa rasula hatta qabilu sai da annabi ya ambace su ya tsine musila ne bayan wata guda sai Allah ya ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amari ba hannunka yake ba in Allah ya ga dama sai ya yafe musu ko ya azabtar da su sun yi zalunci sai manzo Allah ya bari a cikin waɗanda ya kiraye sunansu wasu suka zo suka karbi musulunci kabilan da annabi ya kiraye sunansu wasu suka zo suka karbi addinin Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja a ahmul wufud kafin rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa wani lokaci sai a zo a ce to Allah ya tsine mawa ne in ba mai shiriwa bane mai shiriwa ne kuma Allah ya shirye shi don ko kafiri ne ma zaka ce mai shiriwa ne Allah ya shirye shi in ba haka ba kada abin tsinuwan ta yi masa yawa mutane su ci gaba da shan wahala sai dun matsalan kenan na don haka annabi ya ce amma badu amma bayan haka fa ma balu rijalin me ya samu waɗansu mazaje ko wasu mutane ya taritu na shuruɗan suna karɗanta waɗansu sharuɗa laisar fi kitabillah ba sa cikin littafin Allah ma kana min karɗin duk karaɗin da aka samu laisa fi kitabillah baya cikin littafin Allah babu dalili akai fa huwa baqilun wannan karaɗi rushakke ne lalatacce ne wa in kana mi'ata karɗin ko da karuɗan guda ɗari ne inda babu a littafin Allah rusassu ne qada'ullahi ahab hukuncin Allah ki yafi cancanta wa shartullahi awfa karadin Allah ki yafi aminci wa innamal wala'u liman a'taqa ya sake jaddada yace ubangidantaka yana ga wanda ya yanta wani shine yake da iko akan wannan saboda haka in ka riga ka sayar da abu ka sayar da abu ya fita daga hannunka gaba daya ba za ka zo ka ce ka sayar da gida kuma sannan wani bangare ko wani abu kana da iko ba kada a saukar da baki kada a saukar da kabila kaza kada a yi abu kaza ba ruwanka in ka riga ka sayar ka sayar kawai wannan sharadi ba zai yi ba sai hadisi na 287 an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin fa a'ya fa arada an yusayyiba قال فلهكني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضرب فصار خيرا لم يصر مثله قط فقال بإنيه بأوقية قلت لا ثم قال بإنيه فبيته بأوقية واستثنيت هملانه إلى أهله فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنا ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كفتك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو له wannan ma ya zo da labari jabir ɗan abdullahi Allah shi kare ya jari shi yana daga cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh saurayi ne shekarunsa kaɗan ne shi yasa lokacin da aka zo yakin badar babansa ya ce ba zai fita ba da aka zo yakin wahudu babansa ya ce a nan ma ba zai fita ba ya zauna ya kula da gida sai kuma aka kashe babansa yakin wahudu shi ne wanda aurensa na farko ba zaura ya aura ya yi koyi da wa kenan ya yi koyi da wa da annabi annabi ma ba zaura ya fara aura lokacin da yake da shekara 25 ita tana da shekara nawa ne eh tana da shekara 35 ko suna ce 40 shekara 35 ko 40 ta ba shi shekaru nawa shekara goma ana iya samun mace za ta baka shekara goma amma an kalle ka saboda saboda ko kaji jiki ko yaya ne eh amma fa namiji namiji ne fa namiji namiji ne kamar yadda yake kana da shekara 70 ma kana iya dauko yar 20 hakan nan ita ma in ta kwana biyu sai ya ce sai ya ce ko baka ba ta shekaru sun kai 20 ba daga nan kuma ka ba ta ya kai shekara 70 eh to batun aure ba a zuba shekaru inda ya fahimci juna shi kenan babban abin da yake nema biyayya kai idan kana da yawan shekaru a kanta karka zalunce ta idan ita ma tana da yawan shekaru a kanka katta zalunce ka katta yaudare ka katta maka wayo shi ya auri bazaura ce saboda mai saboda mahaifinsa da kashe shi a wajen jihadi ya bar masa 'yan mata da yawa sun kai bakwai ko tara sai ya ga idan ya auro budurwa to zai ƙara kun san budurwa tana da shagwaba lokacin da ya kamata ta yi abinci ba za ta yi abinci ba sai ya ka zo da fada sai ta ce zazzabi ne ya dame ta kuma dole ka fita ka nemo magani sai ka zo da take away da nama lafiyayye da soyayyen kwai indomi din ma an dafa ki a waje ko ba ka ke yi ba o a da ne wanda yanzu amma ita ba zaura ta san me ya kamata amma budurwa ko ka hada mata kayan abinci kana iya samun za ta iya ɗaura girkin mata je tana ta kallo ko wani abu tana ta abin nan din har ya kone eh sai kai hakuri haka abincin konan ne za ta ce in kana kauna na ka ci konan ne in ya zo ka ci konan ne ka zo waje kana ta kaki Allah ya kyauta na'am to jabir dan abdullahi ya auri mazaura ce domin saboda ta saita masa gidansa eh kuma idan mutum yayi tunanin haka yana da kyau yana da kyau duk wanda ka ganshi auren sa na farko ya auri bazaura to ba a tuhuman sa ba a tuhuman sa mai yawa na kusa da shi sun san dalili Allah shi kara yadda da shi da shi da mahaifinsa annahu kana yasiru ala jamalin wata rana yana tafiya bisa raƙumin sa raƙumin ya yankwane yadda ka san su kailatu haka yake fa a'ya raƙumin ya baki wahala in aka ce fa a'ya kine abu ya gagar ka tallafa masa ma ba zai tallafu ba an ce ɗaya daga cikin waɗansu yakoki ne na annabi da ya tafi shine ya ga Jabir ɗan Abdullahi yana fama da raƙumin sa فأراد أن يصيبه كي عبد الله دان واتو جابر بن عبد الله shi ya so ma a ce ya sake rakumin ya rabu da shi kawai ya sake shi a jeji ya ta yawo saboda mai saboda bai da amfani musamman masu kiwon dawakai eh su sun fi ganin haka ko da ke ni ban taba ganin jakin da ya lalace ba jaki sai dai ka gan shi da katonsa da mai ya mutu sai dai ka ga jaki ya mutu wannan yana faɗa muku experience ne da na ɗan abin nan ne tun da na zauna a ƙauye amma doki za ka iya samun doki saboda wata cuta ko mai ya rame ƙashin nan kamar yadda ake samun saniya ta rame wannan kama ba sai ka je ƙauye ba irin shanun da ake tara su za a yi lahiya din nan yasa kullum muke gargadi irin wannan tsofin shanu ko ka ga mutane sun zo a ma'aikatu ne ko a menene sun har hada kuɗi tsofin shanu wallahi da ƙyar ake kora su kana ganin ƙashin su wannan mutum ya yanka irin wannan yana da wata tsohuwa a gidansa wanda haƙwaranta yana ƙoƙarin faɗuwa saboda tsabar shekaru zai cuce ta da wannan nama ne fa gara ma ka samar da ƙashi ma yara waɗanda yake haƙwaransu su yadda suka tauna ba zai faɗi ba amma ko su ɗin ma ai zai musu illa balle a ka'idar lahiya babu walajifa annabi ya ce arba'un dabbobi guda hudu la yujin zai na fi da haya ba su halatta a lahiya to wajen suna ma ba su halatta daga ciki akwai kwanjamen miya to kaman irin wannan rakumi ne kaga sai ka kwatanta da haka to yana ta baki wahala sai ya gwammace ma ya sake ya sake ke shiga jeji saboda ko an yanka ki ko an soke shi ma babu naman da za a ci a cikin sa bai da amfani kala yace falahikani nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kawai sai manzo Allah ya riske ni malamai suka ce lokacin da mutane suka yi gaba shi kuma Jabir sai ya kasance yana baya saboda me tun daga halin rakuninsa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ana tafiya wani lokaci ya fi zama a baya shi ba a gaba yake ba ba kamar shugabanninmu na yanzu bane suna gaba da security in suka riga suka wuce duk abin da zai faru a baya ya faru a baya annabi ba haka yake yi ba inda an je yaki shi a baya yake zaya mutane su yi gaba to shine yazo ta baya kawai sai ya ga Jabir bin Abdullahi da shi da rakuminsa suna ta fama da ya ganshi sai ya ce a'a fa da ali sai ya mun addu'a wa darabahu wazala da ya addu'a sai ya dake rakumin wani lokaci annabi yakan yi addu'a sai ya dake abu eh su sa akwai sahabban da suka koka wa annabi fargaba da tsoro yana damin su annabi ya musu addu'a ya dake su kamar kai addu'a sai ka dake kin ko da yake dan agajiya eh yanzu baka ji tsoro ya fita daga kirjin ka ba eh ya addu'a ya dake kirjinsa to annabi yakan yi haka kamar yadda ya addu'a sai yi daki wannan rakunan fasara tsairan lam yasir mislahu qat jabir bin abdullahi yace rakumin nan kawai sai ya ware kaman daman wata sarkakiya ce ta sarkafe shi wannan addu'a da annabi yayi masa yadda keki kawai sai yayi tafiyar da bai taba yin gidansa ba sai gashi yana ta wuce mutane wannan mujiza ce daga cikin mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu annabin da yake da mujizozi kamar sa yasa babu littafin tarihin annabi da za a rubuta babu babi na musamman akan mujizozin annabi in ba ya haka ba to littafin bai cika ba Allah ya bashi mujiza ne domin saboda mutane su gamsu su yadda cewa shi na Allah ne kamar yadda Allah ta'ala yake ba da bawan Allah karama mujiza ta kan fito fili ga garba da wani amma karama kamar yadda kake da karama za a iya samun wani ma yana da karama liman in kana da karama sai a samu mai karatu ma yana da karama yadda kake liman na dindindin kana da karama sai a samu limamin ɗani ma Allah ya baki irin wannan karama ko shi ma yana da wata karama sa ana samun haka ke sa ba a raina mutane ya sa karama in ka zo ka yi gadara da ita misali sai na zo na ce ai karama ce yanzu yadda nake karatun nan duk cikin ku ba wanda ya sai zo ya karatun nan kaman wannan misali kamar yadda na yi ai karama wato saboda yana da karama to ƙarya na yi ku da kuke sauraron nan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tunkudo wani sai ya zo ya karatun fiye da nawa sai a gane fiye da nawa ya faɗi nasosi daidai fiye da yadda zan faɗa kuma ko digiri na farko bai gama ba ya sa karama ba a tahaddi da ita ba ka challenging da ita ba ka fito na fito da ita in ka ce za ka yi challenging ɗin za ka yi challenging ɗin wani akan karama to Allah zai kunyata ka amma mujiza inda annabi ya fi ƙarfin kowa kenan shi annabi zai ce na yi in akwai wanda ya sai ya yi ko ba wanda zai yi to ga shi dai annabi ya da kira kuma ya yi addu'a ya da kira kuma amma saboda bai yi addu'a a fili ba dalilin da ya sa waɗansu ko da ke waɗansu malaman zaure ne masu cuwa-cuwa eh in aka ce su yi addu'a sai su yi mai malam kafa da sai ce wannan siru ne eh to siru ne tunda ko ya hayu ya kayyumu kai ya yi ai kamar hadisin abu sa'idin kudiri ne amma shi bai koye ba lokacin da shugaban wata kabila kunama ne ko maciji ne ya tsare shi suka nema masa magani iri daban-daban magani bai yi ba duk maganin da suke tsammani zai dauke masa radadi na wannan harbin nan bai dauke masa ba shi kuma ya yi gumi ya rikice yana ganin kamar bai mutu aka ce ga waɗansu baki ku je ku yi magana ko za a samu mai magani a wajensu a wajensu ana zuwa kuwa aka tambaye su suka ce muna da shi abu sa'idin al-kudur ya ce akwai suka ce to ga shugabanmu nan yana fama kamar zai mutu ka zo ka masa addu'a shi fa baya da wata addu'a kawai yana zuwa suratul fatiha ya karanta masa yana gama suratul fatiha kamar an janye wannan da sarki ya dawo hankali ya dawo jikinsa ya dawo hayyacinsa sai ce ya ku jama'a ta duk wanda yake kaunata ya kawo kyauta ma wannan mai magani shine aka tara musu abubuwa da yawa ba su yi tsammani ba suka kwasa to ya za ya raba shine aka kaure abinda yayi daidai ne kuma annabi baya wajen tunda annabi ya aike su wani waje ne shine suka ce a bari sai an je an samu annabi sai a tambaye shi na farko ya halatta a ci wannan abin na biyu kuma ya za a raba shi kadai ne za a bar masa ko kuma zai raba ma sauran yan uwansa har da su su ma za su dan yaki wani abu shine da suka je wajen annabi aka yi masa bayani maza Allah ya ce a to yanzu za ku yi rabo ma ni ma ku sani a ciki kun ga ya gwada cewa ba shi kadai ne zai ci ba a sassan sai ce a'a da shi kai wace addu'a ka yi ko da yake da yake annabi ne bai zai boye masa ba sai ce ai fatiha kawai na karanta eh sai ce wa ma adraka annaha ruqya ce wa ya sanar da kai cewa wato babban addu'a ce sai ce fatiha kawai ya karanta kawai da yake ya karanta fatiha da imani kike eh to kaga ko da kai ma addu'a na boye za ka zo kana ya hayu ya kai mu ya hayu ya kai mu Allah yana karba to ba lalle ne wani ya zo ya hayu ya kai mu Allah ya karba ba sai dama haka ne ai ba lalle ba ne ina fata an gani to annabi ya yi addu'a bai faɗi addu'a ba kuma ya daki wannan dabba shine malamai ma masu sharhi suka ce dukan wannan abin annabawa sukan yi haka kamar yadda muka buga misali to annabi Musa ba haka aka faɗa masa ba lokacin da ya zo ya samu kogi ya kawo suka ce ga fasar auna da rundunansa za su zo su riske mu bai aka ce masa aka ce ka daki kogin nan da sandanka yana duka kawai sai ga hanyar kwalta suka hau sai da suka je tsakiya fir'auna da mutanensa kuma sai ga su a farko bakin gaci suka zo suna ta rigima wasu suna ce a shiga wasu suna ce kar a shiga fir'auna ra'ayinsa shine kar a bi su kar a bi su bai domin ko dokin san an kamo shi ya zo ya shiga ba ya shiga saboda dabba ma ta gane cewa in sun shiga ba za su fita ba to shi fir'auna a ra'ayinsa kar abinsu da a haƙura haka kawai to amma da yake kun san sarakuna wani lokaci in aka zo kawai aka zuga sarki shi nan kawai sai ya shiga kuma sai Allah ya sharɓe dama haka ne tarka yadda da zuga mutane wallahi wata rana za su kai ka su baro wannan kenan annabi musa alaihi salam lokacin da yake tafiya bayan ya tsallake wannan kogin da suka je kishirwa ya kama bani isra'ila su kuma da yake bani isra'ila ba ƙananan 'yan ta'adda ba ne don annabinsu ya sha wahala da su shi yasa allah yake ta wahalar da su har gobe wa izistafka Musa yayin da annabi Musa ya nemi kayarwa ga mutanensa mai aka ce aka ce ka daki wannan dutse da sandanka da ya daki dutsen da sandansa mai ya faru sai ga ainihin ido ruwa guda goma sha kada alima kullu unasin mashrabahu qulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin sai ga hanyar ruwa ɗaiɗai har guda goma sha biyu kowace kabila ta san inda za ta tsaya wata ba za ta shiga cikin wata ba daga nan Allah ta'ala ya fafarraka su anyway mun kawo waɗannan misalai guda biyu kamar yadda annabi ya daki wannan lokaci guda Allah ya fitar da wannan matsala to amma bari ku ji abin da ya faru eh don bayan nan akwai diraman da ta faru wannan dirama ce mai kyau eh mai ce dirama wane ne ya karanta turanci wanda ya karanta linguistic na turanci drama ya fassara mana drama da hausa koyon ba mu definition na drama eh tunda ana fala da hausa now to lokacin da fatara sairan lam yasir mithlahu qat an ga wajen ko sai wannan raƙumi yayi tafiya tafiyan da bai taba yin irin ta ba ya riga ya warware gaba daya sai manzo Allah ya sake ya sake haduwa da jabir abin nan jabir bin abdullah da rakuminsa faƙala sai ce bi inihi ya ce sayar mun da rakumin bi uƙiya sayar mun da ki da uƙiya dirhami arba'in ƙultu shi kuma jabir bin abdullahi tun da ya ga rakuminsa ya warware ya ce la ya ce a'a kun ga a dafa yana so ya je fadda raƙoyin ma ya huta amma yanzu tun da ya ya miƙe ya san ya miƙe kenan annabi ne fada kansa ya ce ka sayar mun ya ce la to kaga yanzu in kai ne malami kai addu'a aka miƙe aka ce ka ce a baka kaza ka ce ba za a baka ba sai ka sake addu'a ka sake dan kofar da abin eh yace a a قلت لا yace a'a sun makala da aka jima manzo Allah bai rabu da shi ba sai yace bi ilihi yace ka sayar mu shine sai yayi tunani tunda da raƙumin yana baki matsala annabi yayi addu'a kuma yanzu annabi ya ce a sayar masa yace to shi da ya kasa fahimta fa bi ituhu bi uqiyya yace to na sayar da uqiyya guda yace amma wattasnaitu himlanahu ila ahli sai nace ba zan bada rakumin yanzu ba akwai kayana a kanta a bari sai mun isa gida da kayana zan dauki rakumin in bayar wannan shine mahallu shahid na ya sayar tunda already ya riga an yi ciniki ina son mutane su fahimta ciniki ko da ba a ɗauki kuɗi aka bayar ba baka ɗauki abin ka bayar ba in je kun yi ka yadda ya yadda to ciniki ya kullu ka'idar ciniki ciniki ya kullu yasa tun farkon aka zo ana bagen din nan ana wannan abin nan din ka yadda shi kenan ya kamata a fahimci haka to sun riga sun yi ciniki shine sai ya ce to maimakon don ya kauce kar a karba a barki da sauran wahala sai ya ce a banni shine sharaɗin da ya sa sai na isa gida da kaya na na sauke zan ba da rakumin Allah ce babu damuwa falamma balagtu yace lokacin da na iso gida na sauke kayan ataituhu bil jamal tunda annabi shine jagora kuma annabin Allah ai kun ga ba shi zai biyo rakumin ba ya ce sai na je masa da rakumin fa na kada ni sama na hu shi kuma da ya ganni sai ya shiga ya ɗauko kuɗin rakumin sai ya bani kuɗin rakumin ya karɓi rakumin sun marajatu sai na juyo fa arsala fi asari ta ce hannaye nisa na tafi sai ya aika ya ce a kira ni daman ya yi haka ne don ya jaraba shi ya aika ya ce a kira shi ya ka kira shi ta san da wani zai guna guni ya ce ni dai ka takura shi ne kaza kaza kaza ya sa wani lokaci shiru ake don ba haka ba za ka kwabar in ka barar kuma shi kenan ka zama mutum mai haƙuri ka zama mai haƙuri musamman in na sama da ka yace kaza ka yi haƙuri wata rana za ka ga amfanin haƙuri sai annabi ya ce a kira shi sai aka kira shi faƙala lokacin da ya zo sai ya ce a turani ma kastoka kana ganin na takura ka wajen ciniki le'a ko za jamalaka domin karɓi ainihin rakuminka cikin arha tun da kana fama da shi ne kuma na maka addu'a kamar na taimake ka ne to abu ya canza kuma sai na zo wato ni nake so in ci moriyan wannan shi ne makafuka makasa mu makasa abinda yake nufi da makasa mu makasa wani lokaci ana samu a wajen ciniki yanzu misali wannan wayan nawa ake sayar da ita eh a ce misali ana sayar da ita naira dubu talatin ana sayar da wayan nan naira dubu talatin sai na zo na mafi ina ce malam usman ko kuma kai da ka zo ka ga waya sai ka ce kai kana son wayan nan da Allah abin nan sai muka yi ta na ce to ai ta kwana biyu da mun sai kwanhan ne kaza kaza kaza kaza ka sayar mun dubu goma sha biyar mana to ni na sayi abu dubu talatin misali mun ta yin abin na an zaya dubu goma sha biyar to ni da na saya dubu talatin kai na sayar maka dubu sha biyar nawa na rushe yanzu yadda na yi amfani da wayan hannu ci dubu sha biyar a ciki yi kuma usman da ya karba ya bani dubu sha biyar yana zuwa sai wani ya zo ya saya dubu ishirin da biyar a wajensa to wa ya kamata ya sayar dubu ashirin da biyar domin ya san abin da ni da na saya biyu na dubu talatin ko ba haka ba to a babin kasuwanci akwai wannan shi yasa za ga akwai waɗansu mutane suna jiran in kama suka cire abinka sai su samu cikin mai shine ma kasa kenan warai da gaske wato ya samu cikin arha shi yana da kudinsa a ajiye musamman in kama zu shike nan sai ya saya wani kuma zai saya ne ya ajiye sai bayan waɗansu shekaru idan ya ya ɗaga abin sai ka ji kudin ya ninku ninkin ba ninkin da wannan harkokin kasuwanci kenan ba haramun ba ne ba haramun ba ne sai ka sayar da filinka miliyan daya shi kuma ya ajiye filin sai bayan shekara goma kwatsam sai aka zo aka fitar da wata babban hanya filinsa sai ya zamo gaki dab da wajen kawai sai gwamnati kuma ta zo za ta yi wani babban abu shi kuma yana tare da gwamnati saboda haka sai gwamna ya ce nawa kake so a biya ka wannan kudinka duk abin da ka faɗa shi za a biya ka suna yin haka ko fasa yin haka fili miliyan ɗaya sai ya ce ranka shi dade a bamu miliyan talatin sai ce ku rubuta ku bashi miliyan talatin kai kuma da ka sayar miliyan ɗaya da ranka mai yiwa ma kana nan kyagaran magaran wata miliyan ɗaya eh to dawowa za ka yi eh mai yiwa a lokacin ma da ka sayar da filin nan miliyan ɗaya wato da an matsa filinka ya kai miliyan biyu ko miliyan to harkokin kasuwanci daman haka suke sai ka haƙura haka shine annabi yace kana son maka wannan ne wato maka mu ma kasa yace yace don haka daman nayi haka ne domin mun gwada ka khuz jamalaka wa darahimaka yace karbi rakuminka da kudinka duka na bar maka wa huwa lak yace dun na bar maka duka to saboda annabi ya sayar kuma me zai da ita dama sai dai ya kyauta to haka ake son shugabanni su dinga mai suna tare da wani Allah ya kai shi Abuja ko ya samu wani waje ya makale ya samu kuɗi da sannan sai ya zo ya ce kai kama su zaka sayar da gidanka saboda kama su kana neman ka koma ƙauyen ku eh malam Usman ina ne ƙauyen ku eh kana so ka koma ƙauyen ku kuma sai ya zo ya saya gidanka za a saya miliyan biyar ya dauki miliyan biyar din ya baka ka dauko takardu da komai mai yiwa ma har ya karba za ka fita lokaci kaza zai dawo ya ce gashi na baka ya sake ma kara maka miliyan biyar eh abinda ake so waɗannan shugabanni su rinka yin haka da suna yin haka da za su rinka samun kyawawan addu'o'i tunda mafiya yawa kuɗaɗen da yake shiga hannunsu ba nasu bane ba kudadensu ba ne ba gada suka yi daga iyayensu da kakanninsu ba ba kuma tsabar wahalarsu ba ce kawai dace ne to me yasa ba za su sassauta maulansu bayan Allah Allah kyauta a gurguje hadisi na 288 ana bi hurairah radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع هادر لبال ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ما في إنائها بإناءها wani hadisi bayanan da yake ciki mun karanta a can baya hadisin babban sahabin nan ne abu huraira abdurrahman ibn fakhr radiyallahu anhu qala yace نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا يهني أن يبيع هادر لباد دان برني يفير ودان قوي mutumin da ya zo da abinsa daga ƙauye ɗan birni ya karɓa ya sayar masa da farashin ranan a'a ku ku kyale su su kauyawa da suke shigowa da abubuwansu da farakin da suka sanya a cikin bukatansu ku bari masu saya su saya kai tsaye saboda me saboda ka'ida annabi ya ce ka bar mutane ka bar su haka saboda me yarzuqullahu ba'dahum ala ba'din ko bi ba'din Allah yana azurta sashin su da sashi saboda haka yadda ya shigo da abinsa to wanda zai saya domin ya sayar ya bari ya iso kasuwa ko wanda zai saya ya tafi da shi gida ya yi ciniki da shi kai tsaye domin zai samu sauki amma wani wayayye yana shiga tsakani wannan haramun sannan wala ta najashu annabi yace karku yi cinikin najash cinikin najashu na farko shine wani dan kore yana gefe yana zuga abin yana ce kai ai wannan kofi yana da kyau ai wannan kofi anan kawai ake samu duk kasuwan nan babu kofin nan sai anan kai kuma ka zo saya kenan yadda duk aka lafta maka shi kuma ya buga ne domin ka saya ko kuma karshe ya zo ya ce in ba za ka saya ba da Allah kamar magana zan saya dama yana ta nema ban samu ba amma yanzu saboda kana cikin ciniki ne ba zan katse ba to ai ya riga ya zuga ko kuma kai a tambaye ka ba a taya abin baka sai an taya abu kaza amma baka sayar ba to kayi karya kayi cinikin najar kayi haramu wala yabi'u rajulu ala bayyaqi kada mutum ya ciniki a bisa cinikin nan gwansa in ana cikin yarjejeniya dokar a hijira wannan shine mahallin shahid namu da na gaba wala yaktubu ala khitbati akihi kada yi nema bisa neman dan uwansa saboda in ana ciniki lokacin da ake tattaunawa za su kunna sharadi to karka shiga haka ma na aure karka shiga to ba akan ciniki ko aure kawai ba ko da ma wajen aikin kwadago ko wajen daukan abin nan jingina da makamantansu to abinda ba mu yi magana a can baya ba shine wala tasalil mar'atu talaqa uktiha kada mace ta nemi a sake kishiyanta li taktafi ma fi ina'iha domin ita ta cika ƙwaryanta ba ta ita kadai tana abin da ta ga dama a gidan dun wata za ta ce ni ba zan zauna da kai ba sai dai ka saki wanki sannan kuma har yanzu yana cikin wannan fasara wala tasalil mar'atu talaqa uktiha kada mace ta nemi a saki ‘yar uwarta, ita ba zaura ce ko budurwa tana waje, ta ce ba zan aure ka ba sai ka saki ta cikin gida, ne ta tafi a mafi ina iha domin saboda ta tun kuɗar da abin da ke cikin ƙwaryen wancan ko ita ta cika nata. Wannan magana ce aka yi cikin magana. To hatsari ne, duk matan da kana tare da ita za ta saka ka sake ‘yar uwarta, to ta zama hatsari gare ka. su matan ana musu wa'azi annabi ya hana saboda zaman kishi wata za ta ce ba ta son abin nan kishi ya ko amma kuma uwarta ba ita kadai ta zauna ba ubanta ba uwarta kawai ya aura ba a to me yasa why not ko kuma ita ke uwar kina cewa ai ba za a yi kishi ya ma yarki ba sai kuma ke da kike magana din ba ke kadai kike zaune ba ko uwarki ma ba ita kadai ta zauna ba ai gaskiya ne ya kamata a gyara tun da aya ta ce fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna da bibiyu aka fara saboda haka duk wanda yake da mata ɗaya ya ƙara in yana son ya aiki da wannan aya eh masna wa thulatha wa ruba'a ka gani kuma idan an haduwa na son yin adalci da zaman lafiya abinda yake bukata kenan to karshen wannan babi kenan sai babi na gaba akan abinda ya shafi riba da kuma canjin kuɗi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته